الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساجوا وأنا yini na alhamis a biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba jiya mun yi darasi na ɗaya mun tsaya aya ta sha ɗaya a suratul hud Sura ta sha da yanka faro irge daga sama ta hamsin da biyu a saukar surori. Za mu tashi aya ta sha uku a wannan Sura mai albarka, a wannan masallaci mai albarka na mu'asasar salafiya da ke unguwar Sula albasa. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نعم
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون Allah madaukakin sarki yace am yaqulu naftara shin ko suna cewa iftara wa annabi alayhi salatu wassalam shi ya kirkiri wannan qur'anin da yazo yana biyawa ko kuma idan ka dauki a hamza din a matsayin istifhamiya amma idan ka dauke ta a matsayin matsauni isra'iliya kuma sai ta zama bal yaqulu naftara bari wannan magana suna cewa annabi alayhi salatu wassalam shi ya kirkiri qur'ani ya zo da shi to sai Allah madaukakin sarki ya ce kul tene da su fa atu bi ashri suwari to ku zo da surori guda goma tunda kun ce shi ya kirkira amma muftara ya kuma ku fabricating ku kirkira din ku kawo tunda shi kirkira yayi kuma kun ce larabawa ne ku waɗanda Allah madaukakin sarki ya bawa fasaha da kwarewa wajen litirita adabi mutum sai ya hau kan bishiya kafin ya sako ya budurwa sabaiti dari na wakar adadi to tunda kun kware a larabci to kuma ku kirkira ku kawo amma wa da'u man istada'atun min dunillah sannan ku kira duk wanda kuke da ikon kira ba Allah ba bayan kun kirkira din ko da kwatan kwatin alamtar kaifa zuwa nasi sura guda goma in kuntum sadiqina in har da gaske kuke sai Allah ya ce fa illam yastajibu idan har ba su amsa ba ba su amsa wannan kiran ba fa'alamu to ku sani fa illam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba fa'alamu ku sani cewa annama unzila bi ilmillah kadai an saukar da qur'ani ne da sanin Allah madaukakin sarki wa an la ilaha illahu kuma ba wanda ya cancanta a bautawa in ba Allah ba fa hal antum muslimun to shin kun mi kauya dangane da wannan bayanin da aka yi ko kuwa har yanzu ayar in ka kalle ta da kyau ita ce mataki na biyu a matakan da Allah maɗaukacin sarki ya kalubalanci kafirai karan fari Allah ya kalubalanci su ne su kawo kwatankwacin alkur'ani aya ɗari da sha hudu da suka kasa sai Allah ya ce to an sauka daga ɗari da sha hudu ku dawo kawo sura sura am sura kai sura ɗari da sha hudu daga fatiha zuwa nasu ku zaɓa ko da daga wato duka ake bukata yanzu daga fatiha zuwa nan na biyu kuma sai Allah ya sauko da su yace to an cire ɗari da hudu ku kawo sura goma kawai kwatan kwatin alamtara kai fa zuwa nan nan ma suka kasa sai Allah madaukakin sarki yace to yanzu sura ɗaya ake bukata kwatan kwatin inna adaina kalkautar ko qul huwallahu ahad nan ma suka sa- kasa shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana fa in lam taf'alu wa lan taf'alu to in da ba ku yi ba har duniya ta nade ba ku yi ta ku kawo kwatan kwatin qul wallahu ko inna a'dayna kal kautsar ba wa lan taf'alu shine wannan wato da tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke burge na alqur'ani cewa talentin ne Allah ya yi tunda kuma har yanzu yana nan kuma har kiyama ba za a ɗauke shi ba amma har yau har gobe yahudawa na duniya da kafirai sun ƙi su ƙaryata wannan al'amari domin abin da yake nuna ma cewa zance ne na Allah a yanzu mun sha ba da misali idan wani ya zo ya ma gori ya zo ce ana magana ya ce dala ya mana shiru kai lauya ne za ka iya yanzu zuciya ka tafi ka karkaɗe takardunka ka je ka yi karatun lauyancin ka je ka yi kwanto ba kai ba idan an goranta ma akan wannan idan ana magana wani ya zo ana cikin yi magana an tattauna wani abu ce da Allah ya mana shiru Allah ramma ne kai da zaka sa baki zaka iya ajiye komai ka je ka karanta Qur'ani kuma ka haddace to amma Allah ya kalubalanci duniya da Yahudan da suke kilami ilimi da wayewa da sanin economy cewa in sun isa su kawo sura daya kwatan kwatin inna da yana kalkausar amma har yau ko ko gwadawa ba su ba su kokarin da suke ba su cire wasu ayoyi da surori na alkur'ani tun daga lokacin 11 September ai za ku ga wannan lokacin Yahuda da kafirai na America sun ta kokarin ya za a yi abrogating wasu ayoyi a cikin Alkur'ani musamman suratu Tauba akwai ayoyi da yawa a cikin ta irin su suratu Ali Imran akwai ayoyi a cikin ta sun yi kokari wajen aya 300 da wani abu amma abin ya ke yiwa saboda zance ne na Allah shi ya riga yayi amma ba wani littafi a duniya da za ka ɗauka da in wani ƙwararre ya zo bayan wasu shekaru ba zai iya editin ɗinsa ba babu shi ko na sayin ko na turanci ko na kowane irin ilimi ne akwai wanda sun zo sai ga sun gano wani abin wanda su yi ƙari ko kuma a ce kaza ya kamata a goge a duk inari yanzu akwai kalmomi da za ga an ce wannan tsohuwar kalmar eh a turanci za ka ga zo wani ya ce sharaf ya ce da Allah an daina amfani da ita yanzu ba a cewa sharaf misali saboda haka wannan akwai amma a qur'ani har yau ayatuhu kullama qala al-madajidud yaziduhunna jalal al-iski wal qidam haka ama shauki yake fada wani irin littafi ne da shi ƙara dadewar sa ba ƙara samun tashi dai ka shekara 40 da haddace al-qur'ani yaro dan shekara 9 yanzu in ya tashi yana biyawa sai ya dau hankalinka Nobel din da ka karanta yanzu ka jima da biya shi ka biya jiya ka biya shi karan jiya ka ma haddace abubuwa da yawa kana ɗaukowa yanzu daga ka buɗe sai ka shiga koki jaridar da ka biya jiya yau in ka ganta da ka kalla ka gani sai ce ai ka biya jiya sai ka ji baka bukata domin ka karanta amma ban da qur'ani to Allah madaukakin sarki shine yake gaya mana anan cewa ku zo da sura goma irin alqur'ani amma ai ka ga musailamatul kazzab wata ran da ya koshi ya sha so barodarsa ai yana cewa shi ma ana yi mawahayi da ya zo sai ya ce shi ma an mawahayi ya haɗu da kafiri dan uwansa ya ce ni ma fa jiya a min waye ya ce to wahayi me ya kai ma ya ce wata sura ce ta sauka ya ce ya sura take ya ce abin da ake cewa ya wabar ya wabar inna ma an ce uzunani wa sarere sai ka gada ka da Allah kakkare na min waye kai ka san ƙarya kake ni ma na san ƙarya kake waje ta da surar ya ke mujiya ya ke mujiya ki sani cewa Allah ya ba ki kunnuwa guda biyu da kirji wai wannan ita ce ayar yace da Allah ka kare na mu mai da kafiri ne dan uwansa yace in za ka yi wani zancen kai to babu wanda ya taba kwatan kwatin alqur'ani ko da da qul wallahu ko inna ina kal kautsar kuma challenge din yana nan har kiyama ta tashi to shine Allah madaukakin sarki yace fa in lam yastajibu lakum idan har ba su amsa muku ba ku sani fa'alamu ku sani cewa wato annama unzila bi ilmillah wannan littafin an saukar da shi ne da sanin Allah da ilimin Allah madaukakin sarki wa Allah ilaha illahu kuma ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi duk wannan bayanin da aka yi sai Allah ya ce fa hal antum muslimun shin kun ni kauya kun yadda ko ko har yanzu dai taurin kan yana nan sai Allah ya ce من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون نعم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya ce man kana yuridu alhayata dunya wanda shi ba abin da yake nufata sai rayuwar duniya zalla wa zinataha da kawata kawatanta shi duk abin da ake yi na duniya na kawa shi yake burge shi sai Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukansu a duniyar wa hum fiha la yuqazun ba tare da mun tauye musu komai ba amma ku sani ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin waɗannan da za ka gani Allah ya musu wannan tagomashin ya ba su komai a duniya kuma ba sa binsa to ku sani cewa ba su da komai a lahira in ba wuta ba shine ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa nar su ne waɗanda Allah ya gama kwashe raban su na lahira gaba ɗaya ya ba su a duniya wa habita ma sana'u sannan duk abin da suka yi na alheri Allah ya rubuta shi ma sana'u biya duk abin da za su yi na alheri a duniyar Allah ya lalata shi yanzu kaga ana magana masu taimako a duniya a duniyar kafirci ai za ka yi magana bilgit ko to amma idan ya koma zuwa ga Allah bai musulunta ba wannan ayar ta tabbata a kansa cewa duk alherinsa na lahira Allah ya ɗiba ya bari gaba haɗe idan kai ya koma lahira yana da wani abu na tsofani sannan duk abin da zai yi na a duniya a iya duniya za a biya shi da ya gama Allah ya ce wa habida ma sana'u fiha duk abin da yi na alheri ai za ga wani lokacin talakawa ne a wani ƙauye za a je a ba su abinci ko kuɗi kuma wannan abin girki ne da ya kamata musulmi ya yi to amma ba musulmi ne ba kafiri ne yayi to tsarin Allah zai biya shi amma a duniya shine wa habida ma zar'u biha amma a lahira kuma sai Allah ya rubuta shi gaba ɗaya da ya mutu sai a rusa duk wani aiki da yi wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya rusa shi a wata kira'ar ma wa batala ma kanu ya'malu duk abin da suka kasance suna yi Allah zai rusa shi wannan aya tana daidai da ayar da Allah yake magana a cikin suratul Isra cewa man kana yuridul adila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u bi liman nuri duk wanda rayuwar duniya ya dafa ta jalla to Allah yake ajjalna lahu fiha za mu gaggauto masa duniyar a cikin za mu gaggauto masa da abin duniyar a cikin ta ma na sha'u irin abin da muka ga dama shi ma liman nuridu ga wanda muke nufi kawai ba kowa bane zai nemi duniyar Allah ya bashi wani zai nema Allah ya bashi ba wai dan yana son sa ba wani kuma zai nema Allah madaukakin sarki ya hana shi ba dan baya son sa ba sai yace summa ja'alna lahu jahannam yaslaha bayan mun baki duniyar kuma mu mai da wutar jahannama ita za ta kona shi mazmuman ya tafi jahannama yana bi zargin kansa madhura yana abincin kudawa cikin wuta sai Allah ya ce wa man arada al-akhirah amma duk wanda ya nufaci lahira kuwa wa ta'ala sa'yaha yayi aiki dan lahira shine malamin suke wata fassara da kyau anan wa ta'ala sa'yaha shine wanda ya tawo daga gida ya tawo sallah yana zuwa ya tsara an yi sallama ba za ka samu ladan jaji ba amma kana da ladan kokarin da kai na tahowa tahowar da kai zuwa masallaci din nisansa wannan takun da kake yi sai Allah ya baka lada cikakke kamar ka samu jami kawai jami'in ne baka samu ba amma ladar da ake bayarwa an to masallaci za a baka to shine wa ta'ala ha sa'aha duk wani aiki alkhairi da ka nufaci yanzu ka yi niyyar ka je ka bawa wani taimakon naira goma ka ya zo ya nemi taimako sai ka kai ba kuɗi a cikin kace bari ka je gida ka ɗauko baka gaya mar ba kana zuwa da ka ɗauko ka zo ka tarar baya nan to nan kuma cikakken lada za a baka na tahowar da kai da kuma ladan bayarwa Allah zai ce a baka ladan ka bari shine wa ta'ala ha ta'ayaha yayi kokari cikakken kokari wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran irin waɗannan ne ayyukan su zai zama abun godiya a gurin Allah Allah ya gode musu kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a'da'i rabbik yati wa ma kana a'da'u rabbika mahzura sai ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وأن في سورة الشورى ما الله يتي من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وهكا الله مدوكتين سرجيتي domin malamai suna cewa inna Allah yu'di dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu walakin la yu'di al-akhirata illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ne ga wanda yake so da wanda baya so. Ba da duniya ba ke ke nuna Allah yana son ka ba, don Allah ya baka kuɗi kawai. ko dan ya baka lafiya ko dan ya baka wani abin duniya da zaka kalla ka ce lalle wannan abin yana kayatar da kai ba shi yake nuna soyayyar Allah ba domin da shi ne soyayyar Allah da Allah ba zai ba kafirai ruwan da za su sha ba ruwa da za su sha amma sai ka ga sai ka samu kafiri yanzu da zai shekara bai mura ba kuma yana shuka tiyarsa yadda ya ga dama wannan ba shi yake nuna soyayya ba shi sa wata rana wani ya taɓa zuwa gurin annabi alaihi salatu wassalam ana magana akan cewa ba wani abu da zai shafi musulmi na damuwa ko kaya ta soke shi ba sai sai Allah ya kankare masa zunubi ya ba shi lada wani shi da ya tashi bayani sai ya ce ka ganna nan ya ce ai ni ko mura ba ne ni ba na rashin lafiya har ya juya sai annabi ya ce man arada an yanzura ila ahlin nar fa yanzur ilayhi duk wanda yake so ya ga dan wuta gashi nan saboda haka wai ka zo ka ɗauka cewa ba ka cuta ba ka rashin lafiya kai wata morewa ce kuma kana shuka tsiya ba shi bane ta halala Allah madaukakin sarki yake yi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu ita jarabawa ka'ida Allah ya fi wa na kusa da shi wanda yake nasa shi zai jaraba dan ya ga ya za ka yi Abdullahi da Abbas yana faɗa a ƙarƙashin wannan ayat da muka biya yace inna ahlal riya yu'tuna bi hasanatihim fid dunya duk masu yin abu dan duniya za a biya su ne a duniya kawai wa zalika annahum la yuzlamuna nakira saboda ba za a zalunce su wato daidai da gwargwadon dukkan jikin kwallon dabino ba ya kuli yana cewa man amila salihan iltimasa duniya duk wanda yayi abin kirki amma dan neman duniya kamar azumi ko sallah ko tahajjudin dare la ya'malu illa tibasa dunya bai bane sai dan neman duniya kawai Allah madaukakin sarki zai ce aw bihi alladhi tabasa fi dunya min al-masaba wa habida amaluhu din wanda yayi aikin Allah ya nemi duniya da shi za a bashi wani lada ai an rusa aikin sa gaba ɗaya wa huwa fil akhirati min al-khasirin zai tashi a lahira yana cikin wato asararru shi sa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa mutum uku hum awwal man tusa'aru bihim an-nar su ne wanda za su fara allon dunguri a cikin wuta mutum na farko shi ne wanda yake malami wanda Allah ya ba ilimi amma ya zo yana burga da ilimin kawai ba don ya karantar da al'umma ya tsamo da su daga wato ramin wuta zuwa aljanna burga yake da shi ko yana yi ne don a ce ya kware ko ya iya iya wannan to yana cikin farkon wanda za a fara tura cikin wuta da ya zo ya ce ya Allah ka bani ilimi na yi aiki da shi sai Allah ya ce ina ai ka yi ne don ka burge kuma an ce ka burge ta sai a ce a kai shi wuta sannan na biyu shine mujahid wanda ya fita jihadi shi ma ya yi ne don a ce shi gwarzo ne sai a ce da ya an zo ana ba da lada Allah ya ce a kai shi wuta sai ya Allah ni fa mujahidi ne sai Allah ya ce ka yi ne don a ce kai mujahidi ne kuma an faɗa a duniya mutum na uku shine mai dukiya wanda ya zo yana tarba dukiya a duniya amma yana yi ne ba abin da zai bayar ba sai ya ɗauka a waya an nuna cewa ko ya rubuta donated by me duk abin da zai yi ba dan siyasa ba bai kuɗin fi sabilillahi sai ya nuna wa jama'a cewa lallai shi yayi ko idan aka yi ba a gode ba sai ya aiko da takarda ya ce me yasa ba turo da takarda godiya ba yayi wani aiki duk abin da yayi na Allah madaukakin sarki shi jira yake a saka mar a gode ba idan ba a gode masa ba to sai ya zo ko ya daina ko kuma ya faɗa to da an sai kiyama sai Allah madaukakin sarki ya ce to iya sakamakon ka na duniya an kai ne dan ayaba kuma an yaba ba baka da wani lada wayannan mutane guda uku hadisi ne mai ban tsoro mai tarhibi da ya kamata duk dan adam ya rika tuna shi kullum musamman mai karantarwa ko wanda Allah ya ba dukiya ko wanda Allah madaukakin sarki ya azurta da fita yaki dan daukar kalmar Allah to shi da Allah madaukakin sarki yace wa habida ma sana'u wa badilun ma kanu ya'malun duk abin da suke yi Allah madaukakin sarki zai rusa shi gaba daya sai Allah ya ce ne أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تق في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah madaukakin sarki ya ce a faman kana ala bayyinati min rabbi shin wanda ya kasance akan bayyina fitira tsari da Allah madaukakin sarki ya gine shi akan ta daga ubangijinsa shine ake cewa nurul fitira duk wanda ka gani kamar yadda annabi ya faɗa hadisi Abu Huraira kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani duk abin haihuwa ka'ida Allah yana halittarsa ne akan wato inda za a kyale shi kadai in ya tashi zai ce Allah ɗaya ne kuma zai bayanin cewa Allah ne ya saukar da ruwan sama duk wannan rububiyar zai tafi a kanta kuma zai cika uluhiyya amma iyayensa ne suke mai da shi babba yahudi idan ya tashi karkashin yahudawa sai su mai da shi ba yahudi au yunasiranihi ko su mai da shi ba nasare kirista iyayensa idan ya tashi karkashin su au yumajjisani ko su mai da shi ba magudi in maguzawa ne saboda haka wannan tsarin gaba daya tsari ne da Allah ya halitti mutum akan fitara fitaratan lahi lati fadara nasu alaiha asalin iyaye su suke juyar da mutum ya koma idan musulmi ne idan ya taso gidan musulmi zai ga ya tashi a musulmi cikin yarda Allah to haka shi ma idan da mutum a gidan Yahuda ya tashi a bai Yahuda zai tashi domin da ya fara wayo abubuwan da suke yi zai gani kuma za su rika koyar da shi wannan abu to shine Allah madaukakin sarki yace shin wanda ya kasance akan irin wannan hujjojin daga gaske daga ubangijinsa wato fitara wa yatluhu shahidun bayan nan kuma wahayi wato wato nurul wahayi ya biyo bayan sa shi za wasu malamai suka fassara da yatluhu shahidun shine mala'ika jibril sannan shahid wato mai shaida na biyu kuma ya biyo baya shine mala'ika jibril wasu kuma suka ce wahayi duk magana ɗaya ce don mala'ika jibril yana zuwa gurin annabawa ne da da wahayi minu daga Allah madaukakin sarki kaga nurul ala nur kenan nurul wahayi ala nurul fitra ga hasken wahayi ga kuma hasken halittar da Allah ya yi wa mutum. To Allah maɗaukakin sarki ya ce shin wannan wanda ya kasance da wannan daidai yake da wanda ya zo babu wannan shi za ka ƙaddara. Kamar aba man yamshi mukibban ala wajihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim irin wannan ne. Shin yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa shi ya fi shiriya akan wanda yake tafiya sawiyan ala akan kafafuwansa ya tinkara hanya da wanda yake tafiya akan fuska da mai tafiya akan kafafuwansa waye ya fi daidai wanda yake tafiya akan kafa ai ba za ka hada su ba to shi ma nan wanda yake akan hasken shiriya ta wahayi da kuma ta halitta ba daidai yake da wanda da yake akan hanya ta bata ba sai Allah yake wa min qablihi kafin nan kuma kitabu Musa Allah ya saukar da littafin Annabi Musa shine at-Taura abin nufi wa min qablihi ai wa min qabli inzalil Qur'an kafin Allah ya saukar da alkur'ani kitabu Musa akwai littafin annabi Musa shine me shine a taura imaman yau a matsayin jagora mai shiryawa wa rahmata kuma jin kai ga mutane sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bi duk wanda suka bi wannan tsarin suka yadda da a taura suka yi yadda da alkur'ani kuma sune wanda suka yi imani da annabi alaihi salatu wassalam wa man yakfur bihi kuma suka yi imani da littafin da ya zo da shi amma ku sani wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce masa shine الضمير يعود إلى النبي أو القرآن ko kuma ka ce bibbiyin damirin yana koma zuwa ga duk wanda ya kafircewa annabi in ka kafircewa annabi ka kafircewa littafinsa duk wanda ya kafircewa littafinsa ya kafircewa annabi kaga din magana tsaye ce min al ahzabi cikin kungiyoyi da ake da shi Allah ya ce fannaru mau'idu wuta ita ce makomarsa duk wanda ya kafircewa qur'ani fala taku fi milyatin min kada ka kasance cikin wato kokonto dangane da wannan littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar domin Allah madaukakin sarki da kansa yake gaya ma wato shi wannan littafin alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ka sani cewa saukakke ne daga Allah babu kokonto a cikin sa daga ubangiji madaukakin sarki yake ubangijin talikai sannan yace alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin saboda haka wannan a suratul sajda wannan kuma a suratul baqara sai Allah madaukakin sarki yace amma duk da haka walakin na aksaran nasi la yu'minu mafiya yawan mutane la yu'minuna ba za su yi imani ba dama majority a lahira majority a duniya ne take amfani amma a lahira ba ta amfani a ce majority kari zabon ba dai a lahira ba su a duniya a wajen Allah madaukakin sarki mafiya yawa ba aksaran nasi la yu'minuna la ya'lamuna mafiya yawan mutane ba ba su sani ba kuma la yu'minuna ba su imani ba wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah inda za ka yi biyayya ga mafiya yawan wato mutane waɗanda suke a ban ƙasa to za su batar da kai ne gabarin bin a hanyar Allah madaukakin sarki shine innahu alhaqqu min rabbik lalle shi wannan littafin gaskiya ne daga ubangijin ka walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai mabiya yawan mutane ba su yi imani da hakan ba sai Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله من أوكتن سيكي يتقبل لقيا من سوى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا باب ما في ذالنتي ba mafi kololuwar zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wanda ya fi kowa zalunci shine wanda zai ce Allah ya ce a ce a ina ya ce kawai shi yayi Allah bai ce ba kace to shi ya fi kowa ƙarya kuma za mu ji irin narkon da zai haɗu da shi sai Allah ya ce ulaika yu'raduna ala rabbihim masu kirkira ƙarya sai Allah ya ce ba wai mutum ya istihzarul ma'ana ba akwai wanda zaka ga ya san Allah ya ce din amma ba zai iya kawo aya ba ba wannan muke nufi ba haka kawai mutum ya ce Allah ya ce kuma bai ce ba da su ake amma wanda ya taba ji Allah ya ce din amma ba zai iya kawo aya ba ce ba zai iya kawo ayar ba amma dai na ji malamai sun kawo wannan daban amma wanda kawai a tunaninsa ne ko kirkira yayi da su ake kirkira wanda ya fi kowa zalunci shine wanda ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah sai Allah ya ce ulaika yu'raduna ala rabbihim irin waɗannan za a bujiro da su gaban ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu sai mala'iku su je su ne ashhad jam'i ne na shahid wanda zai zo ya kafa shaida akai shine ashhad mala'iku za su zo su ha ula'il ladina kadhabu ala rabbihim ya Allah wayannan su ne suka kirkiri ƙarya suka jingina ba ala sai Allah ya ce to ku dakata la'natullahi ala zalimin inuwar Allah ta tabbata ga azzalimai domin Allah ya ce wa man azlamu ba mafi zalunci to zalunci duk magana zalunci da za a yi ba wanda ya fi zalunci fiye da su Imam Ahmad yana da ruwaya daga Sabuwan Ibn Muhris yana cewa wata rana ina rike da hannun wato Abdullahi dan Umar sai wani mutum ya zo sai ya ce da shi kaifa sabita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi najwa yawmal qiyama me kaji annabi na faɗa zai faɗa me kaji annabi na magana akan gadi ranar alkiyama sai ya ce lallai na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa Allah zai kusanto da mumini kusa da shi sai ya kafa ma hujja amma idan ya kafa ma hujja tambaye sa zai ce ka san a duniya kayi min kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza din na sako na kayi min laifi sai ce ya ubangiji nayi wa yuqarriruhu bi dhunubi ya tabbatar mai yayi confession da kansa cewa duk abin da aka faɗa nayi ya Allah sai ce da shi a ta'arifu zamba kaza banda wannan ma ka tuno laifi kaza ka kuya daki ko guri kaza ka tafi gari kaza ba wanda ya san ka kayi anan yace ya Allah na sani ai tabbatar mai da laifukansa hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya gama tabbatar mata da laifukan gaba daya wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka ya tabbatar da cewa yau fa ba mafita ya gama halaka kawai ya shiga uku ya lalace sai Allah ya ce da shi fa inni qad satartuha alayka bid dunya dan da kai a duniya ba wanda ya sani sai ni na ruba ma asiri na kyale ka a wannan duniyar wa inni aghfiruha laka al-yawm to yau ma zan yafe ma kamar kamar yadda na yafe ma a duniya ثم يعطي كتاب حسناته sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa a ce tafi wa ammal kuffaru wal munafiqun su ka kafirai da munafikai da masu kirkira ƙarya sai Allah ya ce kuma bai ce ba su kuma Allah ya ce wato a hadisin sai ya kawo ya ce bai qulul ashhadu haula'i alladhina kadhabu ala ala rabbihim wayannan kuma sai a ce su ne wanda suka yi wa Allah ƙarya da kafirai da munafikai da masu kirkira ƙarya su jingina wa Allah sai a ce da su ala la'anatullahi ala zalimin ku kuma ku matsa ku ba mu guri tsinannu waɗanda wato tsinuwar Allah ta tabbata akan ku ya ku a zalimai to abin da za a gaya musu kenan kaga wannan aya ce mai razali da furkici dangane da ɗaukan magana ka ce Allah ya ce musamman sojojin baka a siyasa zaka ji mutum ya shiga kawai ya faɗi kalma Allah ya ce kuma ƙarya yake wallahi in zaka ba shi Qur'ani ya shekara ɗari ba zai iya buɗo ma inda Allah ya faɗa ba ko da da ma'ana saboda haka wannan shine illar duk abin da mutum zai faɗa to kafin idan yana kokonto ma yayi tambaya cewa me kaza wanda yake tambaya za ku ga baya fada ramukan kurakurai da yawa domin an tambayi Abdullahi da Umar da da Abdullahi da Abbas da me ka tara ilimi wasu malamai suka ce a sayyidina Umar ma aka tambaya cewa ya aka Abdullahi da Abbas ga ƙananan shekaru amma ya tara ilimi haka sai ya ce bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul saboda harshe mai yawan tambaya duk abin da bai gane ba zai tambaya wa qalbin aqul da kwakwalwa mai rikewa saboda haka abin da ba a sani ba tambaya ake yi ba a kirkira ai za ka gani a social media sai mutum ya ce duk da ne ban sani ba kaza ne eh dan fatawar social media sun yawa mutum bai sani ba la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba amma yana bada fatawa shi sa duk wanda kamar yadda na gaya wani nake gaya masa nake cewa ni social media a harkar addini tsarin addini ko shakka babu ni ina ganin wato baya ta mai da mu domin da yawa yanzu yan bani na iya sun karɓa harka kowa ma yanzu kawai sai tunda yana da data zai kunna kawai faɗa abin da yake so kuma wannan abin da yake so din akwai wanda suna ƙauye suna daji idan suka ji da shi za su amfani illar kenan duk da cewa hanya ce ta isar da sako a kankanin lokaci a yanzu yanzu wannan karatun da muke akwai wanda daga Kuwait um, India China duk suna bin mu karatu an fahimta da kyau ko suna bibiya kaga wannan alkhairi ne ta wannan bangaren amma wajen halakar da mutane da faɗan abubuwan da babu su ko shakka babu an mai da mu baya nan nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون نعم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Allah madaukakin sarki ya ce alladina yasudduna an sabilillah waɗanda suke kokarin toshe mutane gaban bin hanyar Allah madaukakin sarki da hanyar Annabi alaihi salatu wassalam wa yabghunaha aywaja kuma suke nemo mata hanyar karkata wa hum fil akhirati hum kafirun to su sani cewa bil akhirati dangane da lahira su kuma hum kafiruna kafirai ne a gurin Allah madaukakin sarki ula'ika lam yakunu mu'jizin waɗannan sune waɗanda ba za su iya gujewa Allah ba fil ardi aban kasa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan ba su da wasu mataimaka majibin talamarin su in ba Allah madaukakin sarki ba to irin su yuza'abu lahum al'azab Allah yace za a ninninka musu azaba ma kanu yastadi'una sama ba su kasance suna da ikon ji ba gaskiya ta zo suna kallanta amma ba za su iya ji ba wa ma kanu yusiruna kuma ba su kasance suna da ikon kallon gaskiyar su ɗauka ba. To wannan ayar in muka kalle ta ita ma da kyau, ita ma razani ce ga waɗanda suke ƙoƙari, alladina su duna an sabilillahi wa yaquna aiwata, duk wanda suke ƙoƙari su yi wa Allah kishiya wajen rantsuwa mutum ya rantse da wani abu da ba Allah ba man kana haliban falyahlib billahi aw liyasmut. Da rantsuwa da mala'iku ko ya rantse da annabawa ya yi wa Allah kishiya kuma yana ƙoƙarin ya toshe mutane ga barin bin Allah maɗaukacin sarki wannan ɓangaren Allah kenan sannan ɓangaren annabi alaihi salatu wasalam kuma a ce ga wani abu na annabi amma ka kawo na wani to kai ma kana ƙoƙarin toshe mutane ga barin bin annabi alaihi salatu wasalam ai ko shakka babu kullum magana da muke cewa ayo annabi salati ko daga yamma yau yau alhamis ko har zuwa gobe to kai kuma annabi alaihi salatu wasalam ka yadda ya fi kowa kuma ka yarda talatin na annabi ne amma kuma sai ka ce amma wannan shine toshe hanyar bin annabi alaihi salatu wassalam in ka yarda annabi ya fi kowa kuma wannan gwalagwalan kalmomin da aka faɗa na annabi ne to ba wani abu da za ka kawo da ya kai na annabi kawo wani wani wani ka jingina a raba a kyale na annabi alaihi salatu wassalam yi wa annabi kishiya ne abin da yake daidai shine ayi na annabi alaihi salatu wasalam kuma ka sani cewa darajojin da zaka samu wajen yi wa annabi salati suna da yawa kullum annabi zai ji sunanka musamman in daren a wato a kowane rana ne banda ma daren juma'a da ranar juma'a da kullum da kayi salati za a ce wani dan wani ne ma salati kana daga darajar ka da ta mahaifinka amma ɗaya talatin da zaka yi ba a faɗi wannan daraja a kansa sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam kaunar ka da shi ce take sa kullun ka rika tuna shi kana kare masa salati to kokarin kawo wani abu bayan ga na annabi toke hanyar biyayya ga annabi to shine wa yasudduna an sabilillah suna toke mutane ga barin biyayya ga Allah wa yabuna aywaja kuma suna neman hanyoyin da za a karkace a kibin hanyar annabi alaihi salatu wassalam sai Allah madaukakin sarki yace wa hum fil abil akhirati hum kafirun a lahira kafirai ne su to nan aya ta biyu ulaika lam yakunu mu'jizin su sani cewa ba za su iya gajiyar da Allah ba ba za su iya gujewa Allah ba fil ardi aban kasa wa ma kanu min dunillahi min awliya sannan ba za su kasance ba wa ma kana lahum min dunillahi aw min awliya sannan ba za su kasance suna da wato koma bayan Allah wani majibincin lamari ba hadisi ya tabbata ba hadisin bukhari da muslim annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan aka sauko da bayi ranar alkiyama aka fito da su a filin alkiyama bayan an tsaya gaba daya duka tun daga mutanen annabi adam har zuwa kanmu bayan an tattara gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ce yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila to a ranar sai sama kawai take ce ta tsatsage sai mala'ikun sama ta ɗaya sai su sako sai su kewaye mutane gaba ɗaya da mutum da aljan bayan sun kewaye gaba ɗaya sai kuma Allah madaukakin sarki ya bawa mala'iku ne sama ta biyu umarni su ma suna takowa saboda yawan su sai su kewaye gaba ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya sannan haka mala'ikun sama ta uku za su sako su kewaye na sama ta biyu na ta hudu ma haka har zuwa mala'ikun sama ta bakwai shine wato a wannan ranar Allah madaukakin sarki yace ya qulul insanu aina al-mafar a wannan ranar ne zaka ji mutum yana cewa ina gurin guduwa a duniya ba ka gudu America ba ko ka gudu Ingila ko ka gudu kasar da kaga dama yayin da kai zaluncin da kai to anan kuma ainal mafar sai Allah yace kalla la wazar ila rabbika yawma idin al-mustaqar ba gurin guduwa kowa a gaban ubangiji zai tabbata yau anan za a yi zabi ina zaka babu inda zaka je mala'ikun ka duba fa ka gani mala'ika ɗaya Allah ya aiko ya kibar da mutanen annabi Lutu guda ɗaya ne tan waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manzul musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id mala'ika ɗaya ne ya dauke su yadda ake daukan faranti haka yi da su ya kai su sama sai da wato mala'ikun sama ta ɗaya suke jiyo kyarkyar kajin su sai Allah ya kifo tsam Allah ya ce juyo su to ya juyo su yadda za ka juye abu a cikin kwano guda ɗaya ne tal to yanzu gashi ana maganar mala'iku daban-daban mala'ika mala'ikun sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai duk sun kewaye mutane ya za a yi da su kishi sa Allah madaukakin sarki yace ba wanda zai guje masa fil ardi aban qasa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba za su sami wato masoya koma bayan Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya faɗi wata magana yace yudha'abu lahum al'azab su shugabanni jagororin da suka batar da mutane za a lullunka musu azaba saboda ne shi wanda ya zo ya batar da mutane akan ilimi azabarsa daban akan jahilin da ya yi biyayya istabara alladina tubi'u min alladina tabi'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladina tabi'u law anna lana karratan fa natabara'a minhum kama tabara'u minna sai Allah yace kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum بخارجين من النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا san wani gurin kuma Allah ya ce da kullun bi'fun kowa za a ba shi kasansa to wanda suka batar da mutane akan ilimi suna sane to su sai an linka musu azaba linkin azaba za a yi musu duk da za su kine ne tsakanin su da wanda suka bi su to shine Allah madaukakin sarki yake yudha'afu lahumul azab ma kanu yastadi'una sam'a bas kasance suna da ikon ji ba ga kunnan amma ba za su ji gaskiya su dauka ba domin ba su niyya ba wa ma kanu yusirun ko kuma a tunda da gayya suke batar da mutane Allah ba zai ba su ikon ji su amfani da shi ba domin ba zai yi ka ga batar da mutane ka kuya ka tuba ba ka je kauye kaza ka batar da su ka samu birni kaza ka batar da su mutane miliyoyin mutane ka batar da su ka koma ka ɓuya ka ce sai dai ka koma ka gaya jama'a cewa ya jama'a tuban ka shine ka gaya musu cewa abin da kake akai ba daidai bane wannan shine tuban ba wai kai ka kyale su ka ɓuya domin akwai a cikin malaman garin nan wasu daga cikin Allah ya ji kansu akwai malamin da an yi magana da shi a ɓoye shi da wani malami da ya zo daga Sheikh Zarban suka yi magana da shi akan kaga abubuwan nan da kuke tsora mutane ba ba dai ya gamsu kuma ya alƙawari zai zo gaya jama'a amma an ya mutu bai faɗa ba to kaga yanzu wannan dan ka dan ya kuya a daki ya tuba sai Allah ya ce to ba zai yi ba sai ka fito ka gaya jama'a domin ya yi confession cewa ba daidai tsora mutane akai ba saboda haka wannan shine an fahimta da kyau ko dole dai idan ka sai dai idan mutum wato wato yana da niyyar faɗa kuma Allah ya ɗauran sa yana kan gaba yana niyyar zai dawo a hanya sai Allah ya ɗauran sa amma da hankalinka da lafiyarka kana ji kana kallo mutane akan fata kuma ka ki zuwa ka faɗa kuma ka sani Allah ba zai kyale ka ba azabar irin wayannan mutanen ninkin ba ninki ne shine yuzabu lahum al'azab ma kanu yastadi'una sam'a Allah ba zai ba su ikon ji ba ma su ɗauka wa ma kanu yusirun kuma ba za su ga abin gaskiya su dauka ba domin ba zai yi ku bar al'umma da binnai cikin halaka ba ku kuma a kyale ku sha sai a yi ta fir'auna kenan ko kaga ya da fir'auna ya sha ya gama wannan tsiyar ta gaba ɗaya ya zo ya kalmar shahada sai Allah ya ce al'ana wa qad ataita qablu wa kunta min al-mufsidin kaga abin da Allah ya gaya wa dai sai yanzu kada ta barna bayan ka kasance cikin waɗanda suke matsarnata kuma to Allah madaukakin sarki da duk da wani bawa Allah muna tattauna da shi ce kai ai da Fir'auna ya tsallake da ayatu ce mu wallahi sai Allah ya ce bi أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Allah ya ce ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan sune wanda suka wato yi wa kawukansu asara wa dalla anhum ma kanu yaftarun sanan da abin da suka kasance suna kirkira na kirkira na ƙarya zai zo ya bace musu ranar alkiyama kowa ta kansa yake to a filin alkiyama kowa saboda haka tunda uba zai guje wa 'ya'ya ya guje wa matarsa ya guje wa iyaye ya ina za ka tsaya kallon wani kowa ta kansa yake yau mai firu lamar umin akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa wali duk alaka ka da wayannan guje musu za ka yi to shi Allah madaukakin sarki yace la jarama ba makawa annahum fil akhirati humul aktharun alahira su ne ku duba da kyau ba Allah kira humul khasiruna ba a su suka fi kowa asara irin wayannan mutanen da suka batar da mutane suna sani Allah ka kiyaye sai Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مالك لما ذكر تعالى حال الأشقياء يا إن الله يقوم بياني أكن حال يموتا sannan bi zikirin su'ada sai kuma ya biyinta ya kawo a na biyu wato da maganar ɗan aljanna wa humul ladina amanu wa amilus salihat su ne wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai fa amanat qulubuhum sannan zukatansu suka yi imani wa amilat jawarihuhum al a'mal salihah sannan kuma gabbansu suka yi ayyuka na kwarai qawlan wa fi'lan sun faɗa sun kuma aikata wa bi hadha warasul jannat warisul jannat da wannan ne yasa aka gadan musu da aljanna to shine Allah madaukakin sarki yake cewa al mustamilatu ala al ghurafil aliya wa aljanna da ta kunshi ɗakuna manya-manya wa suraril masufa da gadaje waɗanda aka ƙaƙayatar da su da shimfiɗa sannan kuma ma da yake wal hisanul khairat da kuma mata kyawawa wa bi hadha wal fawaqi wal mutanawwi'a da kayan marmari iri-iri wan nazaru ila khaliqil ardi was samawat sannan da dadin dadin da yafi kowanne dadi shine kallon Allah madaukakin sarki wanda ya halitta sammai da kasai domin kallon Allah lokacin da Allah zai tajalli ɗan aljanna su ganshi dan wato zai tambaye su yanzu me kuke bukata sai ce ya Allah ai duk abin da kuke bukata kayi mana sai ce ai ku roki wani abin da ya abau sai ai komai an mana ya Allah to a lokacin aka ce malamai ma za su taka rawa su ne za su ce ya Allah ganinka domin a Qur'ani mun biya cewa za a ga Allah madaukakin sarki wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira saboda haka wasu fuskokin za su yi haske to ganin Allah madaukakin sarki ya fi aljanna daɗi innakum satarawna rabbakum ayanan ko ayanan kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati annabi yace za ku ga ubangijin ku da idanun a lahira a aljanna za a ga Allah a duniya ne ba wanda zai ce ya ga Allah a yadda amma a lahira domin annabi Musa ya nemi ganin sa an ce lantara ne walakin yanzu mun kuma san kai baka kai annabi Musa ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa ba da yake ganawa da shi fa yana jin wato yana zuwa ya magana da Allah amma Allah ya ce ba za ka ganna ba kai kuma mun san Allah baya magana da kai in kai kilelin cewa za ka ga Allah sai mu ce to kai ma Allah ya fara magana da kai ne shi annabi Musa kalimul lahi ba shine ba wajen yake cewa kallon an gane ko kalimul lahi wato abokin zancen Allah madaukakin sarki kenan shi annabi Musa alaihi salam to kaga ganin Allah shi yafi komai dadi shine ma da yake gaya mana anan wa hum fi zalika khalidun sannan kuma yan aljanna za su dawwama a ciki sannan sai yace la yamutuna ba za su mutu ba wala yahrumun ba a tsufa a aljanna wala yamruduna ba rashin lafiya a aljanna wala yatagawwaduna ba ba a ba haya wala yafsukuna wala yatamakhadun ba ba majina ba kaki a aljanna in huwa illa rashu miskin ya'rukun saboda haka wannan shine tsarin da yan aljanna khuludin wala mautin za'i dawwama babu mutuwa a cikin aljanna shi ta Allah ya bude yace innal ladina amanu hakika wanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki na kwari wa aqbatu ila rabbihim suka kankan da kai zuwa ga ubangijinsu ulaika ashabul janna kama ka tambaya zuwa yi wayannan sai Allah ya ce maka su ne yan aljanna hum fiha khalidun za su dawama a cikin ta Allah ya sa mu nan sai ya ce masalul fariqai misalin tawagan nan guda biyu yan aljanna da yan wuta kal a'ma wal wal kal a'ma wal asam kamar misalin mutumin da yake makaho ne kuma kurma shine bangare daya bangaren yan wutan kenan wal basiri was sami' da kuma mai gani kuma yana ji shi kuma bangaren dan aljanna kenan sai Allah yace hal yastawiya ne masala shin za su zama daidai tsakanin makaho kurma da kuma wanda yake ji yana gani la yastawiya ne masala sai Allah yace afala tazakkarun shin ba kwa tunani ku ba kwa tintintini dangane da abin da Allah ya kawo sai Allah yace ni ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ما يخبر تعالى عن نوح فالكون لابار الزرام فارسا مكما ألا يبار بام لابار النبي نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين shine farkon manzon da Allah ya aikowa wato mutanen da suke ban kasa cikin mushrikai annabi adam kaga ai ba manzo bane shi annabi ne to manzo na farko shine annabi nuhu yana cikin ulul azmi min ar-rusuli abadat al-asnam masu wata gumaka annahu qala liqaumi ya ce da mutanen sa inni lakum nadhirun mubin wa laqad arsalna nuhan haqiqa mun aiko da annabi nuhu annabi nuhu shine sunan sa cikakke domin a tafsirin radul azhan idan ka duba gama da ya ce sunan sa na asali abdul gaffar nuhu ana gaya man ne saboda likasratin ya haji wai saboda yawan kuka da yake yi wannan nishi shi za ka samu wannan amma zan ce mafi gaski na fi inganci sunan nuhu domin Allah cewa yayi sunan nuhu a cikin alqur'ani wannan isra'iliyat ne ko shakka babu cewa Allah ya aiko da annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanansa yace me yace da yazo inni lakum nadhirun mubin ku sani cewa ni gare ku mai gargadi ne ga wuta mubinin kuma wanda yake bayyana duk abin da zai shigar da ku wuta na zo ne muku bayani a kansa sai ya kara da cewa Allah ta abudu illallah kun ji da'awa ta farko ko kar ku bauta wa kowa sai Allah shi yasa duk yadda wanda aka yi abota da wani karka yadda ya kai ka gurin boka Allah domin duk wanda ya fara haɗa ka da bokaye to ya raba ka da Allah kenan gaba ɗaya kuma ya raba ka da Annabi alaihi salatu wassalam domin duk in ka mutu in duk garin nan ne za su yi ma sallah Allah ba zai kula ta ba in dai da shirka domin ita shirka ba a remedial a wuta ba kuri ND ba kuri NCE direct entry ake tafiya wuta duk ko da za a sauke ma a shafa kafa dubu da yan cikin gari suke yi to ko wannan za a yi ma da qur'ani miliyan ɗaya wallahi ba abin da Allah zai ba an fahimta da kyau ko wannan ka'idar shine ya zanto shirka ba ruwanka da ita ba ruwanka da ita ita matsala ta shirka ko sabani akai akan wannan matsalar ka rabu da ita kawai domin ka zauna lafiya tsakaninka da Allah kaga dai idan mutum ya mutu in an je gaban gawa ai ma giya ake wa Allah Allah dan sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka dan isarka dan rahamar ka wani mai laifi ne wannan kalmomin ake yi ma giya ake wa Allah amma Allah zai ce bazan kula ku ba in dai mushriki ne to shine Allah ya ce shi da duk annabin da yazo za ku ga abin da yake fara yi da'awa akan tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kowane manzo in yazo sai yake ku bi Allah ku bauta wa Allah madaukakin sarki ku nisanci tagut shine a tagut kuma kullu ma yu'badu min dunillah bi ridahu fa huwa tagut da abin da za a bautawa ba Allah ba da yardarsa shine tagut ko da a cikin mutane ne ko mala'iku shi sa annabawa suke baranta daga kai mala'ika jibril ya baranta annabi isa ya baranta daga bautar da kiristoci suke masa to Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum lalle ni ina ji muku tsoron azaba yawmin alif azaba wani yini wanda yake mai radadi sai Allah ya ce ni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
Sun ɗaga min lokaci. lokaci ya yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka tafi ibada mu Allah ka sa mu na cikin waɗanda Allah yake yantawa a wayannan kwanaki masu albarka duk abubuwan mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana bukata muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya shugabannin mu Allah madaukakin sarki ka shirya mana su Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatan su suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ka sa muna cikin waɗanda suke dacewa da lailatul qadri muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين